بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة تاجر وطن محرم shekara ta biyu da ɗari hudu da arba'in daidai bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba mun tsaya a hadisi mun tsaya a hadisi na ɗari da ashirin daidai za mu tashi hadisi na ɗari da ashirin da ɗaya kuma mun yi wato mun yi darasi darasi ba ashirin ashirin da za mu tashi darasi na ashirin da biyu a za mu tashi na ashirin da ɗaya mun yi darasi ashirin da biyu باب ما جاء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة للأمة. باب تاجي باب اللي يجي مجانا عشان باب ما جاء ko ku ba ko kuma babu ihtiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam babu da yazo yana magana akan al-ihtiba shine al-ittikhas wato jinkirtawa ko ajiya ajiyar da annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yayi na ne da wasu shafa'a li ummati na addu'a da take doga al'ummar addu'a da Allah madaukakin sarki ya yi wa kowanne an ka addu'a da Allah ya yi wa kowanne annabi alƙawarin cewa za a amsa masa wata addu'a ta musamman to shi annabi alaihi salatu wasalam sai ya jinkirta taka ya ajiye ta sai zuwa wani lokaci da al'umma za su amfana gaba daya الحديث مئة وواحد وعشرون حديث نبي العشرين دلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abawu ne Allah ya tsara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace li kulli nabiyyin da'awatu kowane annabi yana da addu'a kowane annabi yana da addu'a fa uridu in sha Allah sai ce ni kuma ina so da yardan Allah an aqdi a da'awati na ajiye gawa addu'a ta zama shafa'atun li ummati yawm al-qiyamah ya zama ki dole ga al'umma ta ranar al-qiyamah wannan malamin ce ta bayani cewa yana daga abin da yake fito da jibili na rahama da kauna jin kai da kauna da annabi alaihi salatu wasallam yake wa al'umma ta kamar da Allah ya ga mana karshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum a wata kira'ar min an fasikum wato hakika wani manzo ya zo muku daga kawunan ku daga cikin ku azizun alaihi ma alaihi duk abin da yake waran da ku yana masa nauyi duk abin da yake wala da al'umma annabi alaihi salatu wassalam yana girma ga annabi alaihi salatu wassalam yana masa nauyi baya son wannan abu harisun alaikum sanan ne kwadayi ne a gare ku duk wani abin rahama da jin kai shi za duk wanda zai zo ya tura ba wani sako ya ce in kai za ka samu kaza alhali ba annabi ne ya tura to sai yana ya tura ba ya ba annabi sosai ya ba annabi ne da zai tura kan ya kamata bayan kuma Allah ya ga mana harisun alaikum duk wani abu da zai wa Allah ruwa annabi sai da ya fade kada ku yi kaza domin zai wa Allah sannan duk abin da yake na kwaɗayi annabi ne da zai tura ya kwaɗayi da al'umma banda nan wani zuwa ga ba su a kalma gani habiba gani ila rahman khafifa gani ala lisan sakinna gani bil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hadithin sahih al-bukhari kalmomi guda biyu sauka ne akan harshe Allah ko mutum garbi yana mutukar kaunar sannan suna da nauyi a wajen abun awu kamar ka tambaya wa ne ne ga annabi ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ba wanda ya ce faɗi wannan a idan ba annabi alaihi salatu wasalam domin wannan wato subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tamla'u lisan kana faɗar da ana ta kunjuma ma lada a cikin abun hawa saboda haka kaga a ce kwaɗaitarwa ce wannan zaɓe aka yi wa musulmi cewa duk wanda yayi wannan zai samu lada da ɗumbin yawa to yi da annabi Allah yake harisun alaikum bil mu'minina dangane da mu'minai kuma ra'ubun mai tausayi ne rahimu kuma mai jin kai sallallahu alaihi wa sallam saboda haka haka annabi alaihi salatu wasallam yake kaga in ka auna za ka sauran annabawa wasu laifukan da aka musu suka yi addu'a da Allah ya ajiye musu Allah ya halaka da al'umma annabi lu Allah ya halaka da al'umma ne misali ma mu daya annabi nuhu alaihi salatu wassalam addu'a da kansa yi wannan addu'a da Allah ya ba shi idan yayi Allah zai auna to shi akan al'umma sai yi ta ko da kansa yin tuwe ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara irin wannan addu'a da aka ce idan yayi za a ga masa sai mutu innaka in ka zaru yudillu ibada wa la yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji karka mu kowa a duniyar nan duk gaba ne ka halakar da mun biya a gurin duhu a wajen lafiyar jera da Allah yake wa ba amana ma'ahu illa kalli ba wanda ke imani da annabi nuhu alaihi salatu wasallam ba kadan ba ko wala wani tarihi da suka ce kun bako kalilin to amma abin da kaga Allah ya amsa ya halakar da amma abin tambaya a tarihi da muka ji gaba ɗaya da muka ji babu inda muka taba ji cewa mutanen annabi nuhu sun mutuka har sun fata wata kai karo da aka yi wa annabi a tarihi an fasa ba gobi a yakin oda an kalla ba hakuri a ɗaliba aka babba aka sa ba wa kaza kajaje suka kare hanya irin wawayen matasan nan suka rike jibar suka babba sa ba kafa aka yi wa wa duroti amma da malaika ya dubi tambayi ne da ke zuwa yanzu cewa Allahu ba hadi kauli fa innahu la ya'lam wallahi da ya addu'a lokacin ya ji a jibar da al'umma gaba ɗaya za a jibar da amma shi dai sun girda ya ajiye ta da addu'a kawai addu'a neman wato rahama da jinka yake wa al'umma yace Allah ka guje su domin hayo ba san da ba saboda haka wannan shine abubuwan irin wannan abubuwan za su tsara ba kaunar annabi alaihi salatu wasalam karkashin cewa ne mun biya a kafin da ya gabata ya zo gaban ubangiji ya faɗi ya sujjada amma da ya dago me yake faɗa ummati ummati al'ummar ta kawai shi yake faɗa saboda haka wannan gaba ce da ya kamata mu ƙara jinjina ta ko kuma sa ta a zuciyar mu to shi ne wa malu yake gaya mana to wannan ita ce ruwayar da Imam Bukhari ya kawo shi ya fitar da ita a kitabu Tauhid babu qawli ta'ala kullu kana bahru midadan li kalimati rabbih cikin karshen kitabun da ke kira karshen suratul maryam a suratul kafi abuwa eh eh ce hadisi na gaba bayan wannan alhadisu ne a wasnani wa ashiru hadisi na ɗari da ashirin da biyu an ana cikin maliki radiyallahu anhu ma anhu qala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga nan kira da wanda Allah tabbata a garin shi yake kullu nabiyyin ta'ala su'ala shikenan kowanne annabi yayi ya roki wani abu ya roki wato wani abu ko yayi tambayi wani abu aw qala ko kuma cewa bi kulli nabiyyin da'watu shakka rawu sai ruwa yayi shakka tsakanin wannan kalmar ta farko da ta gaba sai annabi ya faɗa bi kulli nabiyyin da'watu ko da annabi yana da wata addu'a addu'a bi hadihi addu'a da ita wasu ji ba kuma ka amsa ba ko wala annabi kai ji annabi Musa ai ya rabbana bi ala amwalihim wajib ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim wannan addu'a yayi kafin ya gurin yana gurin yana addu'a annabi Musa yana amin amin yana gurin Allah ya ce ya Musa kad ubiban da awu kuma ba ta ba ya kai Musa hakika mun da addu'a ku ku dai ta kai da uwanka wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun an an zabe da za an halaka su a ruwan tsawa su a teku ita ce addu'a da shi da Allah ya auka ba annabi Yunus ko mun gani wa'azi ya fi da karba ya muka addu'a mun biya addu'a ce to kowanne annabi da kulli nabiyin da'awatu kowanne annabi yana da addu'a kadda aji aji addu'a da ita yayin roƙo da ita wasu jiban Allah ya auka ba وجعلت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة قانون الذي yake ni kuma na sanya tawa addu'a da nake da tabbas da ran Allah zai amsa na ajiye ta ga al'umma da ranar alkiyama shine shafa'atul udwa wanda kowa da kowa zai ji ba wannan addu'a wannan hadisin bukhari ya fitar da shi a kitabu da'awa babu li kulli nabiyyin da'watun mustajaba akwai babu da yi cewa kowane annabi yana da addu'a mustajaba wanda take karfafiya to bayan wannan kuma sai babi na gaba babi na 80 da wato bakwai kenan babu fi kaulihi ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabi babu da yazo yana magana akan cewa kai gargadi ga danginka al'aqrabi da makubanta duk wanda yake so ya dawo da kaji to fara ta gida shi za a wasu musamman ba kai mun ma wa'azi kake yi kada wa'azi kan kai don akwai wanda ta zanka za ta rika hararo ba ta ta ce ka ce mu rika yawo da hijabi je ka ji sai ka ga ana mutus wata tana ga yawo ta matar ta ba ka police roll ne take da ba kan za ka fara saboda Abdullahi da Mas'ud ya zo da awaye wa'azi la'ana Allah wa tuwasila wal mustawqila shi ya kawo wannan hadisi yana na bukari Allah ya tsiro da tsara da su don su tsara ai ga bayani wal wajiba wal mustawqila wal balida wal mutabalida al mugari shi ya kawo yana yin da dawa da shi kai ma sai ka ga shi shi shi shi ne ba sai da dawo gurin da da duba da dawo da lura na gani shugabi ba dawa idan za mu da abu da za ka yi kokari da zakon da zai idan ba ka ba kai yawa dawa za ka misali me yake yi mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da annabi Nuhu suka ci karbar da'awa saboda yana da matsala duk kowanne yana da matsala a gida duk ba san su ba ke da ba ana da'awar amma su ne kamar annabi Nuhu ita ba da ita ba yan duwa da wani ba yan lafiya da wani amma ita ce kawadiya ita ce yayi ba shi za ta ba da kai idan da jami'in ta kunna wuta tana nuna musu ya yi ba shi kudu idan da ranar ne ta kunna wutar ta bani da ciki irin kamar da damunan nan ka ga koda da ciki a yayi za ka gani to sai ya tsarga ya ji da sun ga wannan sai su zuke ne gida ita ce haka ita ce kawadiyar ruwa ne riga Allah da kudin kanti da ya tashi wato halakar da al'ummar sai ta halda mata wa daraba Allah masalan lil ladina kafaru ra'at lut wa ra'at lut kana da tahta abdain min ibadina salihin wa maza fa kana lahu karkashin bayan Allah ji amma suka haije matan annabawa ne amma suka haije falam yugniya anhu ma min Allah shay'a zaman da annaba da dina na mutu komai ba wannan gurin zai mana amfani a babu gaba dina na mutu komai ba Allah ya ce wasilan kulan nar wa adakile to ku lokaci ga wannan tare da wannan shi ba a je dan ce magar Allah ran ba ko malam wani din da ba Allah ba ko Allah ne ya ya yi ji shi kenan Allah ya jarabe shi da shi Allah ya jarabe shi da shi ana iya kawo kuma mu bayyana da kyau ake ake wato Allah ne ya jaraba babban malami da matsalar mata ko da ko zai iya yiwa ba sakacin sa bane ko jarabawa ana samu haka tunda Allah ya jaraba annabi Nuhu sai dai ba za ka ce da yi da awa yayi ya jarabe shi da kai jarabe shi da ba bangare biyu yadda gaba annabi Ibrahim da mahaifi duba ku kai ma za a iya ba wallahi kaga abubuwan da wani lokacin da aka kan ne abubuwan da bai yin kai yake yi baya jin da kowa kuma a gari ya sani jaraba Allah ya maka kai kuma sa'i ne ba wa Allah Allah yana haka yuridul hayya min al-mayyit wa yuridul mayyit min al-hayy sai dai kawai abin da ake so kai iyaye wani kuma Allah zai maka jaraba ne da mahaifiyarsa shi ba da zai sai iyaye ba Allah ba kun jin tira jaraba ta ko wani bangare haka Allah ya wuce Abdurrahman bin Auf jaraba da mahaifiyarsa ita ce ta zaba ta ku ji garka wahalda garka ta ana kawo ta ana duka saboda wani ya ji ba mutum shine misalin da muka bayar a biyayya da iyaye amma abun mamaki lokacin da ta mutu ta mutu a gabuncin ta yayin aure matar ta na haihuwa sun ka sunan ta sunan din ka wani dan uwan da kanin ta kowa ya da bukan yana da harka kasuwanci ya talauci bayan an samu lokaci kawai sai tira yana da kan iyayensa a Madina warai yana zuwa yawa mata yana zuwa yi ta yi ta tambaya aka nuna wa inda yake lokacin Abrawa da wa Bidoniya yana zuwa yake ka gane ni ne dan uwan mahaifiya da zuwa yana cikin bawon da ta Abrawa yace na zo ka bani jari kudi na ya kare yace to abu kawo yaji ta karo kira hadisi dari biyar a wannan lokacin ko dubu biyar ba wata ruwa ya zo ba ke ya haƙuri da wannan mun kare kudi za a karo yace to kuma ba musulmi ba ya tattara ya barke su saboda waye saboda mahaifiyar eh ka gani ba musulmi ba ne dubi da mahaifiyar shi za a je fada hakkin iyaye in dai hakkin ka ne ba hakkin Allah ba hakkin ka to kai ya kuri ka danyar ka ba sai ya zai sai a kuri kawai to shi ne yake faɗa a nan yake gaya mana to kun ga jarabawa da Allah maka kucin sarki yake yi to za ka yi dawa ba za ka gida kayan ba a yi kokari a ga iyaye jama'a iyaye ku ya guri da yawa wani suna faɗin tarbiyya zuwa baki amma ba a yi da aiki Allah yau mu mun san inda ake ba da tarbiyya amma ba ma ba ki gudunmawa da kulawa misali na taɓa babu wannan misalin sai dawo ba Allah ya kara masa dawo ya kai masa kara dan sa bai ba biyayya sai dawo ya da aka rubuta shi mata ji ne kai dan rage shi yi ba fara yace ya ajira mu'mini da duk abin da ya bada Allah ne sai na kura kure yace amma na taba jin da wani wa'azi yana cewa da ma yana da mutunci a kai yace kwarai ko yace ya ce da mai biya ne ba wa kansa kuwa ta ne yace to amma ni mai biya ta kawo da aure yace sannan kuma an ce wato in kan ya wa kansa suna mai kyau yace sunan tsuntsu ya zama yace sannan sai ba ki karbiya kuma ga shi a makaranta yace ni ne kai ne inda zan koyi karatu har sun san darajar ba sai da mu yi biyo yau ba ba sosai saboda ya nufi wannan layi gaba daya abin da yasa da kawo wannan shine da yawa za ka ga iyaye yanzu sun gamsu da cewa su kai yawo private school ko ni yanzu ina da kuɗi ba da za ka tsara public school dan ta lalace abu ta ko da ya samu karatu amma abin da ake rantawa shine kuma tarbiyya ba kowane uba ne ya je zai fara kallon ne tarbiyyar gurin ba wallahi da yawa ta kai yara ake in dai zai dawo da sa turanci ko ya to kawai ba komai wai kawai yaro ya zo ya yare shi ne wani abin da ake bukata zai tashi bayan ya girme ya gagare ka na ba da wani misali wancan wanda suna ji ba mu ba mu da hutu anan wani bawo Allah muna yin wannan magana ake gaya mana mahaifin ya tsira zan mota mahaifin ya bada kuɗi miliyoyi wajen miliyan shida aka biyo man mota ya ɗauko fetur wai zai kunna mata aka zo ana yin da yake yi irin wanda yake so uban ya zo yana ba su hakuri Allah a ƙasar Hausa ba wai a ba ba a Ingila ko a Amerika ba me yake yi wannan kaga ya iya turanci ya je Amerika ya karatu amma bai da tarbiyya to shine yawanci abubuwan da ake gani to za ka ga mafiya yawanci iyaye za ka abin da ya shafi tarbiyya da addini abin da za ka yi duk inda za ka kai yaron ka a koya maka karatu inda za ka kai yaron ka a koya maka karatu ya kamata ka lura da kyau ka hanga da kyau ka fara ganin wa za ka ba wa tarbiyyar kanka malami domin an ce ba ki da jini na yi wani wanda bai da abu baya baya ba ko wai ba wuce yake in mutum yake zai ba ka riga ba da duk da wanda yake ne to saboda haka malaman da za ka kai dan ka tarbiya gurin su ma suna da ita kai ke sannan abu da biyu yaran da kai a ba da tarbiya su ga alamar girmamawa ta wanda aka nika su zuwa gare su a gurin ka in ka ba da wannan misali mu ba ba ba da shekaru masu yawa amma mun san lokacin da ba ma ka iya kai tsara malaman mu gidan mu Allah ka je kai tsara ka je malamin ma guda la uku wallahi zan tsara ba malamin ba ba su ba na taɓa wannan magana a nan a wazawa ina ji mun a karatun mu na da umar na yi wannan magana cewa ba zuwa aka kai malami ka kawo da an kai na faɗa a farko ka fara duba waye a nan ka dan waye ba jaja da wani ai ba za ka kawo dan sai maka haji ba haji ji ne ba gura da wani daga nan sai ma baka san waye ba sai ma yan malami da jeje ne ba da zai dan ka gura da wani ba zai ba ba don ba ji ai ba kito da kin da kawo da wata tarbiyya da tarbiyya ya kamata ka kaba wani malami da yaro malami da karo ba ya faɗi wannan magana cewa tarbiyya kamar ba zai tarbiyya kamar ba zai ko tani wanda suka riko sa yace tsakanin mahaifa da malamai yace kamar a haka wani ya rike gaba wani ya rike ba idan dai ya kawwale su ta din nan musamman lokacin sallah to zai yi wa wani illa idan na gaba ya saki to zai biyo ya dawo kan baya idan na baya saki zai zai danne na gaba to haka tarbiyya take tsakanin makaranta da iyaye wannan sun fi kowanne muhimmanci amma za ku ga za a iya zuwa naira dubu arba'in ake ba biya wa yaro a tam amma ɗari biyu da hamsin ake bayarwa a tam ko wata mu ma ɗauka wata na taɓa gaya wani a wata yaro ba ko tura yaro za ka yi tsakani da Allah kawai ba ko ya karatu za a yi bai zai zauna awa biyu a rike ba shi ɗan shekara uku ko hudu ko shekara biyar kawai awa biyu rike mun shi yaron nan ba za a bar shi ya tuna ba ba za a bar shi ya zagi ba kawai zama zai ina kallon sai da kallo na dan Allah ni dai zaka yi kana haka wallahi duk wanda zai zama ka dubu daya kaka koya wa gobe kawai ka zauna da jikar ya gina amma wanda zai je koya wa kansa karatu duk ba da islamiyya ko kan dai za ka yi wai akan ɗari biyu sai wata uwa ta iya malama wai malamai ne sun kuka kuka ba su da tsoron Allah wai ba su da tsoron Allah saboda sun ce ba ka yi wai yaushe yaushe yaushe addini kuma kuma sana na taba ga wani mai Allah ne wallahi yaro da ne sun da kawo a matsayin shi na nani ki rika kula da bi awa din da ake Islamiyya duk wanda ran ba ki dubu uku in ba za ki koya maka karatu da ake yi dirasa guda hudu kawai kan biyar akwai abin arabi sannan ki koya maka karatu qur'ani daga alam kar kai ba daga wasili a ta na ba ki daga wasili a daga alam kar kai ba zuwa nan ya iya a ta kullum ki kana ya hadisi guda goma man ba da huwa da huma la yajid da kalan na guda goma a ta mota hudu wallahi duk wanda za ka kawo ki dubu biyar za ya garin da akura da abinci duk talauci na bayan saboda tarbiyyar ɗana amma mu iyaye a yanzu ba haka take ba ya ta yadda ka yi zafi da biya ma kuɗin makaranta boko saboda da jeron wanzu ake sawa a ta zai duk ko nan yan gari ma ce ɗan ta kula da ke ta kai ta hannun wanda shi ma bai da tarbiyya to shi ne ba shi za ba ma ganin daidai Allah ba ba ma ganin daidai saboda da yawa za a yaro ya iya turanci amma bai da tarbiyya ya iya turanci amma bai da sallah wallahi bi sai ya zo sallah abu ba gaba baki nawa nawa ne suke zuwa rikin mutane wanda suka Allah ya tsire ne ya da ya da rahama ta biyu zai zai dawo da kaga ba ta kauce su ko a kan abin da zai yi aka kai da musamman ba ta mu da wannan magana ne har maza an kawo da za ka bada interview da ko sallah ba ta Allah kaga ba ta kauce in turanci ne kai ma kure karatu idan ka yi ne ko na ka yi ka yi dukkai amma wallahi ba ta iya gaida Allah ba shekarar da goma ta tara yadda Allah zai tambayi mahaifiyarta ba ka Allah zai tambaye ta to da haka iyaye ya kamata mu lura da wannan mu kuma kula mu sani cewa ya ayyuha nasu ya ayyuha alladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ku da iyalan ku duk Allah zai tambaya Allah ba zai tambaya cewa wata makaranta ka kai yaron ka ba Allah ba zai tambaya wani ce wurin wani ya ya wani ya yi halal da kai wani ya yi kaza da kai ba ruwan Allah da wanda yake makarantar da su dan su je ga Qur'ani school da wanda yake mai tsada lu balon ko abu da yake kama da wannan gaba ɗaya Allah tarbiya ne Allah ya tambaya to kawai to da haka ya kamata mu lura da kyau mu kuma kula tarbiya ita ce gaba Allah shi za a ga fito da wata ɗabi'a ba wata wani tsari da aka fito da shi yanzu zuwa ake a ruji har ka tarbiyya da islamiyya sai a fito da fresh ko extra ne sai aka fito da shi duk da wato a cikin karo da tsarin tarbiyya kansa Imam Malik kafin ma yadda ya tsari ya kai shi karatu zai ta ba zuwa wajen koya ba karatu da sai ta gama ganin sa Rabi'atu Ra'ayi sai ta ce na gawo ne kawai koyi tarbiyya ba karatun ba sai dai fara koyon ladabi ita hazo dan gaba ɗaya da biyar da akwai ladabi akwai tsari amma mu ina an ga jawo duka fa ba ma ganin daidai Allah kake ta ganin abubuwa iri iri wasu abubuwan gashi nan su kuma masu labarai faɗa kan bayani suke ana ƙara koya wasu suna ƙara koya koya ne ba misali a rediyo yanzu dan jarida ya nuna ce wai bayani ake a rediyo ko ni na ji da kunne na ana bayanin wasu yara su yi sata a wani zaku an saba su ai kamata yayi ku faɗo wurin da ake kawo wani shi amma sai aka zo aka faɗi wani hanyar da suka yi ana ta yi to da hanyar ku da yake da muka zo muka tsaka da kulli sai muka yi kaza muka kaza an muka bude gurin kaga an koya wa sai da aka fi yadda suke kada ba ni ne dan jarida ba suna cikin wani cikin taimakawa wajen lalacewa tarbiyya a yanzu saboda haka wannan shi ne abubuwan da ya kamata mu lura to kaga Allah zai fara ga Allah alaihi wasallam wa anjir asira ta kana farko kai da dalilan wato dangin ga kokutan da a fara da gidaje da awar da zai shi da Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina kulli azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina shine misali ya ga wannan annabi ga yawo matanka da ƴaƴanta da kuma sauran sannan matan gobe duk da wani za ka yi kamar gwada ta gida a fara ganin da aikaci to Allah ya danka muke waje ba za ka karbi yaji ne yake hadisi na 123 har abi hurairah radiyallahu anhu qala قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عز وجل annabi alaihi salatu wasalam ya miƙe lokacin da Allah ya saukar da wazir ajira ta kalafarabi kai gargadin garjinarka ko dangin ka na kusa na jini kala ya ba a kar kurai annabi da jin wannan sai ce to ya kuta rauƙar jawa aw kalimatan nahwa ko ta kalma ne kwatan kwatan wannan irin da cewa ya ku ya ba a kar kurai ya kuta rauƙar jawa sai ce istaru ko istaru a kusa ku bai kawo kowa ya faɗi kansa aka annabi ya gaya wa dange la ughni ankum min allahi shay'a ba zan wadata ku da ku da komai a gurin Allah ba kan wani ya kaba ba ya ai baban sai malami ne ko jeyi da yake ba Allah ko ya ce ai gari ne kar kai ko ba kaga yanzu ke ni ba a ji kira su annabi ali da su sallallahu alaihi kira ya ku taron kurin kyawa to sai ce la ughni ankum min allahi shay'a ba zan wadatar da ku komai a gurin Allah ba Abu Lahab ba jariri bane baya cikin azubai Abu Lahab ai ne Allah alaihi wasallam amma ku je da sura ta gaba wato ku kutum a kanka bai ga ni ba Allah ba to ina da ni ko kai an tinta da ni ko wato ɗauki ɗan kanin biyu min ba ji aula ke to sai ce la'ugu ne an kami lallahi sai an ya bani abdu manafi to a rajin za a kira bangare bangare ya abu kabilar banu abdu manafi la'ugu ne an kami lallahi sai an ba zan wadatar da ku komai a gurin Allah ba ya abbas bin abdul muttalib to an fara samun suna ya kai abbas dan abdul muttalib da abbas wada abdullahi uwa ne uwa ne uwa ne uwa ne amma ya samu filin da yake la ubu ne an gabi lillahi kai ba zan wadatar da kai komai a gurin Allah ba wa ya sabiyatu ammata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabiya goggon annabi sai ya mutu innaka innar annabi alaihi salatu wasallam domin ita ma da Abdullahi da Abbas da wato Kadija uwa ne uwa ne ita ma innati a gurin sa wannan kuma Abbas babba ne a gurin sa la ubri anki min Allah ya ba zan wala ta ki gobe ba a gurin Allah wa ya bani mata jinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai gurin ku ce ba ita ne uwa ce ba to ai ya ce Fatima yar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam talini ma ji tilin mali duk abin da yake tambaya ta hadisi ya ta alaihi tambaye ni hadisi ya ta ki tambaye ni anan la uku ne an ji min Allah ya alayya kabbara ko da take ki ko da gurin Allah kun baki ba Allah domin cewa man ba ta hadisi amalu lan yasrihi kasabu duk wanda ake je jinkirta da jihaji a baya to na gaba da za ta kai ko ina ba karka ji kai dan wani ne dan malam wani dan shehi wani dan waye wani gaba daya duk ba ta ta dai ba to ya yan annabawa ma mutu da gari wallan dala kai ne wannan hadisin bukhari ya fada shi a kitabul waqaya babu ahadu shi da dukul nisa wal walad fil aqari to shine ma ne shi gaba da gaya mana cewa hadisi ne a wa arba wa ijrun wa arba wa ijrun حديث لا دليل أجله عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لما نزلت وأنزل أسورة الأقرب أبلا نعبد الله يقال أبو في يدائك يعني دولنا آية تسوق وأنزل عشيرة الأقرب كيدا الجديد قوى دنجل قبض سنتانتين وزم أيضا مبارك أوابير النبي في الله يا أيقوز أو تيم منزول يا أيها المتيسر ko saboda haka nuzi'a bil muzammil ko bi ikra sannan kuma wa ursila bil muzammil an ya zama annabi ne da yin ikra ne kuma da dukkan nabi kala da ya yi al muzammil sannan ya zama manzo kuma lokacin da aka daukar da ya yi al muzammil ko ba an yi ta ji kai gargadi to daga nan kuma an ce da ji gargadi ta zo gaban bene to sai Allah ya gokar da wazir a cikin da kala tarabi wannan da zabewa ka fara da dangin tarabi bara ta gida dan kana da ummat amma da kana da matsala duk tarbiyyar da zaka bayar su ruda da zaka amma yayin da su kana bibiya abin da kake so to sai ga Allah ko mutum sarki ya ce ka ko da awazi yanzu ko da awazi shi da wanda yake malamin Islamiya ba kai aure ba tun yanzu ka ga wanda kai ba kana karantarwa dan ma da suna da rawa za ka kana da karatu tuka da yayi ku ta akadi da wuri sai kai kokari din ta rage ba kada ni hori mun ya za ka auda kage a wata a hanya da wannan ba nan cikin tsani ana ga babu saboda haka waje yi ba kin yanzu ba ka sani to idan aka zauna a wannan kafa yinka zai ku zauna amma ba ka wallahi gida in kana zuwa kauyuka sai ta hana Allah in kana zuwa karatu cika magana zuwa gida sai ta hana kaza kaza kaza shirya guda daya shi ke nan kuwa in ba kai ba mu sai da karatu sai ka gada neman malam a waya sai neman ka kai da garbi to to da aka wannan shi to duk wanda za ka zo ka ga mata da tsarin da suka je ka so kebu sai sai ana wannan gidan da kake zuwa kana aiki to da ko sai a wannan gurin za ka fada to sai yake to wara naka minhum al-mukhlasin da kuma ra'ahan wato da kuma tawagarsa shine rahata an gane mutanen wato kawo rajuli rajuli wa qabilatu shine ara mutanen a wato mutanen da suka duka da kuma kabila da suka kira ara saboda haka bayan kai wannan din ka kuma jike wa jama'a ka miro daga cikin su al-mukhlasina wannan da ke masu yin addini da Allah shine al-mukhlasi wanda Allah ya zaba shike daraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala haka sai annabi ya gudu hatta sa'ida sa'ida saba azidi ya hawo kan dutsen saba wanda suka yi aikin hajji da zai ko kuma muna karanta shi kawai inna safa wal marwa min sha'airillah safa da marwa to sai ya ko wannan dutsen fa dafa sai ta gaba da shi za ki kira telefon alhaji ko ala rabbiya ya yi a tafsir al-zawha wa ba wa dadi lai ba wa ya zuwa da ne ko shi ne kaga wato alhaji dole an zo waya Allah zo kada mu yi musamman mu da alhaji ga da wata waya Allah ne saboda su tsawaya ba sai su ne ba amma akwai wani gari ko ka dura wani abu da na dora da muka ji ayi sai na lura su za su yi waya sai ka kaba na da akwai garuruwan da za a ba mu mutanen mu da gari ramuwar kadima ai ba su kowa ba yanzu ne inda budurwa ce da za ta je su ya yi a ji ma ya yi a hankali sai ya zo sai ya zo sai ya zo ya amma idan wani ne kawai waya ce za ka kowa yana ji kowa zai amma inda budurwar da yana in ka ga koma je da yana cikin ka dariya yana yi an hankali ba ka ji ko da irin murya ta ce ya ji ka kaza to kai ba ka san kwanan da aka ne mana to dai ne ba ta ba dai daga murya yace ya sabaha kamar a ce barka da azuba shine amma kai sai ba azuba ne amma kai wannan to wani abu ya faru kamar yadda mutanen mu ke al'adar jiya wani abu ya faru da ana da addu'a ta ce barka da addu'a bayan sai an gaida da yake a ce kuma kaza ne ya faru to shi ne irin wannan a ce alaji wani kuma kaza da kaza ne ya faru a kan to Allah ya ce sai an fara zuwa barka da musamman da addu'a iyayen mu za ka haka shi sai an gaida ce barka da addu'a kwana lafiya ce kuma a ce a ce kaza ne ya faru ba wai da Allah za a ce a ce kaza ne ya faru saboda haka su ma larabawa idan wani abu ya faru in ba abu da ya faru za kai ba azuba ne a ko sababu kai sababu ne kai fa hal alhamdulillah to amma wannan ya zama a barka da azuba ce amma ta jan hankali kuma akwai explanation ba ta gaba ana jan hankali mutane kowa ya bada hankalin zama wani abu ya faru fakalu man hada mutane suna gidajen su da ce to me ya faru kuma kamar a ce eh kuwa jama'a me gari ya ni kowa zai saurara shi ne za a fara me ya faru kuma da shi kiban nan fajjama hu idan kowa zai tsaro aka zo gurin aka zo aka tsaro gurin Allah ne ya tsaro faka da shi ce ara'aytu ni la akbartukum shin ku bani labari ko shin kuna gani shi ne ara'aytu mun ka bada wannan misali ara'aytu alladhi yukadzibu bidin kada da magana ko dai ka ce ba ni labarin wanda yake kare da addini ko kuma jin kana ganin wannan da yake kare da addini to sai ya ra'ayi in akbartu kin kula ganin inda zan ba ku labari cewa anna kailan lalle wasu wato ayayi da dawakai su ne kailan wasu karoka ko kuma wasu ayayi mutane akan dawakan su da khuruj min safi hada jabal wato za su fito daga gefe ko bayan wannan dutsen ko kafar wannan dutsen aga dutse na wato da dutse ko ta maka tana da duwar inda zan ba ku labari na cewa gefen fadin dutsen nan ko kasar da akwai wasu mutane sun zo kawo muku hari akan dawakai za ku yarda ni sabi ya ga jawla a gefen dutsen nan hukuncin musaddiki za ku barka da Allah Allah qalu sai ka ce ma da rabbuna alayka kadiban la ai ba mu taba gwada kai kariya ba mu muka saba amini ba al'ami baka taba kariya ba wane mutum ai kana ba kana mi yadda kaga sai dai saba kai fara saba ya daure da bi da jikin ku kana sai ce fa inni nadirul lakum to ku taurara ku ni ne gargadi ne a gare ku bai ne dai azabin kadi a gaba gari wanda yake bin wannan dokar to za a ba azaba mai radadi gargadin da zai yi duk wanda ya ji to akwai azaba mai radadi nan gaba shine ayat da muka biya ta biyu a biya wa ma kunna mu'adibina hatta to shine ya zo da gargadin ba ma taɓa yi wa wasu azaba sai mun aiko musu da wasu to shine yake wato duk wanda ya ji gargadin nan da zai yi duka kunne da mai gaskiya ne to in ya ji za a yi mar azaba azaban ba mai radadi قال أبو لهب في أبو لهب أبو لهب الله بزيه هذا ولا أكان سورة كنا عبد العزة هو عبد العزة سورة سوكون جزء عبد فلا تأبو كان سورة مع عبد الله عبد الرحمن عبد السمد عبد الحليم عبد الرحيم عبد العليم ذكر إلى أما ذو إلى سورة العزة مناك هو يقول حتى عبد يقول عبد النصر عبد العزة saboda su ne guba ba wai su dai da alama ko da mutum da yana da wani suna yanzu zai canza ya koma wani to abu la shi ne wato baban wannan har da wutar wasu da ta lahafin daga saboda fari ne kan yana da haske da yawa hasken da ya ya babban da na sauran wato larawa shi ne ake cewa abu la sunansa abu da uzza ake mawa da alfiya to amma dai lahabu shine yake wuta to sai yake tabban laka a hausa shine kace Allah ya wadaran ka ya kalla Allah alaihi salatu wasallam saboda ne wai yana jin ya isa ne irin ka zo kana da awa yanzu wani ya kalle ka yace wanda ya rabu zai wa'azi a gaban mu ba ka duba banka ba kanin mu ne irin wannan abubuwan mutane shi yana ganin shi ba babba ne a gurin sa ba ma shi ba shi uba ne a gurin sa wanda yaron ne shi zo Allah ya wadaran sa ya ga masa wannan kalma a wata ruwa yake ali hada jama'atana dan wannan ka tara mu nan kuma zuwa ya ba jama'atana illa li hada ba ka tara mu ba fi dan wannan to da kowa zuwa ya tsaya a gurin dan wannan da ba ka tara mu sun makama sanan sai muke ba nazarin ya ya sauka tana sauka zura ne gaba ɗin tabbace da abi na abi wa kai Allah ya abu da bai nuna annabi alaihi salatu wasallam ya ya ya lafi shi kin tabi kuma shine dai kalmomin da ya faɗa sun dawo kan shine Allah bai wadaran sa ba annabi alaihi salatu wasallam shi abu la wa tabba kai ya ma tabi bugo tabiwa ma abina anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da yake yi kasuwanci da domin ya kuɗi ne bata wadatar da shi komai ba Abu Lahab yana da kudi sai ya tsanara za a kona shi da wata wuta za da lahabi ba boci ya halbi wane mutum dan laka bujunan sa da irin wuta za a ba azaba wa mar'atuhu da matarsa ummu jamil da ake cewa ummu qabil hammala da hadab bai dauko kirare ita matarsa domin ta zo zuwa dai wai da zo da dare wa mijinta kuma annabi ne da zai kula da zaune a Ka'aba shi da sai zawo baka ta to gara Muhammadu wato Muhammadu abaina wa dinuhu kalaina mutammaman kai mutammaman abaina wa dinuhu kalaina tana waka tana buga ni wai ba Muhammad ba Muhammad ba shi abin yabo ba sai ta to gara mutammaman abin zargi kalaina ba ba nan wadinuhu kalaina abaina wato shi nake ci wadinuhu kalaina ba ruwan mu da addini ta tafi tana wannan waka tana zuwa za mu karanta wani daidai wannan ayar a jera ta biyu zuwa wanda ya kawo wata ayar da take nuna cewa Allah yana bawa wanda iliko da addinin Allah kariya cikin yana zuwa Al-Qur'ani amma ba da misalin wani daga cikin malaman tafsir to da haka tana zuwa tana zuwa wannan gurin da take ina ina Muhammadu yana zaune ba a gurin yana karanta Al-Qur'ani amma Allah ya ta gaisuwa kace ina wannan Muhammadu yake abokin naka yana karatun Qur'ani mun zo zafi bai zuwa a wajera za mu tsari bayan insha to amma wannan shi ne abin kuli wa ra'atu hammalat al-hadab fi jidiha hablum min masad tana dauke da wannan kira da ko kira a wuyanta fi jidiha hablum min masad akwai wato igiyar saba ta dauro igiyar saba a wuyanta wannan shi ne dai abin kuli kun ji sababin da zai na saukar suratul masad hadisi na gaba to kun ga wannan kenan kan kowa zai shafa kansa ruwa yayi biyayya ga Allah madaukakin sarki yayi biyayya ga annabi alaihi salatu wasallam shine ma'anar kalmar shahada domin la ilaha illa Allah shine tsantsanta ibada da Allah shi kadai Muhammadu Rasulullah kadai ce biyayya ga annabi shi kadai shike kowanne ba ya cikiya annabi ba ya zuwa ga cikiya wajen biyayya haka ma Allah ba ya zuwa ga cikiya wajen bauta ba da rigima nan haka abin yake ajiri babi na gaba babu da zai magana babi na 88 babu shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kai babu da zai magana akan annabi zai ce to da mun bala kashi 8 kun fadi wajen biyar a baya ga Abu Dalib shi ma babba annabi ne amma bai musulunta ba wa tafsiru anhu da sauka zaman azaba da za'a yi sababi dalilin ceton da annabi zai ba to ba mu ji ne ba al-hadithu مئة وخمسة وعشرون حديث لدني تعجين دجال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عنه قال العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم شوف اجد هذا عباس يجي عن نبع عليه الصلاة والسلام ما أدريت عن عمي لذلك وذات بفر وتين الثانية لا قباوة بفر كرانا القيامة فإنه كان يقودك domin ka san lokacin da yake da rai ya kasance yana ba yana kare ka ya hauduka yana ba ka kariya ya hada shi ne kulawa da kai wa yadbu laka kuma idan an takura ba yana fushi a kanka haka abu dani ne har wani aka kawo a wata za ka ce ya kawo a musanyi tunda yana kan matasa a yake da yadda ba kan shi ya fito abin mafi ya kula da ويسبب لك إلى أبو جيزو الأبقاد هما قال يجي هو في بأسماح لله أنما عليه الصلاة والسلام يجي يرى ذا أجيش أقابة وتجهنم أقابة ولولا أنا الذي في بعدني بما لكان في الدرك الأسفل من النار da dan da kake mutala ga inda ba ku kai shi yace amma saboda ni za ka kawo jira kin gaba ta wutar jahannam irin wannan hadisai ne da dole za ka biya su ba da za ka yi da yake cewa kaddara ta riga ba ta domin annabi ibrahim an fara da ibrahim ba ya san da shi ma abin da ya faru da shi kenan ko shi annabi ibrahim ba ya san na tsara su yana so annabi nuhu annabi nuhu matan su da dan annabi nuhu amma wani zai ga wai irin wannan wai zai dauka ya yada yake wai kalla abin da ina jin masu ragin bukari a kan irin wannan hadisi a ragin bukari cewa kaza kaza kaza ya ce kaza a cikin ne wanda bukarin nan bai san waye bukarin ba wanda Allah ya halice shi ne rage ba sunna Allah bukari a kawai je karanta tarihin da kyau saboda haka ba wai kan ran ya za annabi ne ya kala kuma kaga abu ne ya fito daga gida sai gida ne wannan da aka ce wani wanda ya kawo ka mai baya san halin da yake halin da yake yawa annabi tambaya annabi ya bada amsa a kan haka domin abu wanda ta ji komai ina da shi to wani ba da ne ya rubutu lalle yana so ya nuna cewa lalle ba abu kali yana aljanna sunansa asnal matali fi najati abi talib asnal matali fi najati abi talib littafi ne da sai aka ya kusa bulugul maram girma kawai yana ta magana kaza kaza kaza ai kaza kaza Allah ya tsare to shine yace akrajahu al-bukhari fi kitabi manaqib al-ansar babu kitabati abi dali babin da yake magana akan kisa ta Abu Dalib الحديث 126 حديث لا دليل عليه كده انا ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Allah ya ji manzo kira da abinci Allah ya tabbata a gare shi wa zikira inda hu abu ya ka ambaci babban sa a gaban sa fagari da yake la Allahu tanfa'uhu shafa'atu yawm al-qiyamah yace wata kila ce tura ne amfani kira na al-qiyamah فيجعل في ذهبه إلى الله أداو الجزاء وتا شنو في تدا لو جوا وتا لا أداو الجزاء بمقل كده دي ذهب وتا لا أداو يبلغك أبيه wutar za ta rika kama iya cikin kawo ka kawai ba za ta kama cikin cikin ka iya ne kawo amma ba ya bili minhu bi mago hakan ce iya cikin kawo ne amma dai kokolwa da dalika kamar haka zakara ta riga ba ta Allah ke to wannan hadisin shi ma bukari ya fitar da shi a manaqibul ansar sai kuma babu na gaba na tawanin da tara babu a wani halin nari azaba babu da zai magana akan mafi saukin halin nari daga yan wuta azaba wanda za a yi wa azaba mafi sauki a wuta wanda azaba da ita ce mafi sauki a yan wuta mun yi magana da shi biyu baya ko daya akan wanda yake mafi sauki wato samun rahama a yan aljanna wanda shi ne za a nufa ba ke duniya da goma ko ko jiman aljanna da goma shine mafi talaka aljanna talaka wani shi ne na karshen shiga aljanna mun biya shi har sau biyu muna biyawa to shi kuma wannan mafi karancin azaba an yi noma da gudu baki ne ka da yin sun nabi ya sallah alaihi sallam ya ko yace na ji annabi yana cewa inna awal halin na yi azaban yawmal qiyama hakika mafi saukin azaba mutane ranar kiyama da yan wuta la rajulun tudau fi ahmadi kadamin jabra wani mutum ne da za a sanya garwaji a karkashin da abun kafar yabli minha dimagu amma wannan garwaji sai ya sa kullu ta tare da kafar su kai ala wannan hadisi da wani sai ya kamar shi ake nufi ne ko kana da bukhari بكتاب مناسب الأذكار وباب كتاب الأذكار أحمد بن تابون كما أحمد بن تابون كركشين تابون كما شيني to babu da kusan karshe da zamu kai a kansa babu muwalatul mu'mini babu da yake magana akan jibinkan lamarin mu'minai in mu'mini ne mutum karka kaunarsa wa muqadi'atu ghayrin da yake wa wanda ke sabanin mu'minin mutum ba mu'mini bane to kai ko wato ya zanto ba ka muwalati ne kar kar da kana kawai ka kuma irin yadda yake kauna mu'mini sai dai ba ana ka mu'amala da shi ba sai dai kauna wanda za ka bi da irin yadda yake mu'mini bai halatta ba wal bara'atu minhu da kuma yin bara'a gare shi shine kuɓuta da gare shi da yi bara'a shine alwala wal bara'a akwai malamai biyu a cikin rubutu a kan alwala wal bara shine yadda za ka kauna shi musulmi kuma kita ba kita ba ana amru din al-az amru da az bai ko abdullahi da amru da az mun ga ba da misali da wannan amma shi ne wanda aka ce tsakanin da kansa shekara goma ya ji mu kansa da shekara goma in suka to kamar wa da gani aka ce kaga shi dan shekara goma zai iya yi wato ko yawa sai ai ka gane sai ke to sai dai kare shi kamar kaga na da babu da sanane shi yana kallon shi da gine yana jiga shi da aido mu ko mu so shi ne ya ko ila la ke na to sai ko wanda ya ji girman larabawa ne na mu ba da yin girma a ga sai ake kuma haka ne akwai wannan dama akwai mutum yana yin girma to sai dai kare shi kamar nabi sallallahu alaihi wasallam na ga annabi ya da insha Allah tabbata a gare shi jiharan gaira sirri a bayyane ba boye ba ya kudi yana cewa inna ala abi fulan laysu bi awliyani lallai yan uwan wato abu fulan dangi baban wani sai ya faɗi sunan yace laysa bi awliyani ba ba tin talaba zuwa ba saboda wani ya dauka ya madi suna cikin wanda nake mutuwar kauna ba ba ta inda ma waliyyan lahu hakika mazubin lamarin nan shine Allah wa salihul mu'minin da nagartattun bayi mu'minai saboda haka mu'minai da Allah ba mu garki shine mazubin lamarin nan ko dan uwana ne kai idan ba kai ba ka ga musulunci ba ka cikin auliyai walakin lahum rahimun abul luhabi baladiha sai dai ku sani idan uwa ne na jini suna da wani zumunci da zan gane da shi wato idan da kai ina da zumuncin da zan zan gawa wato akwai aikin zumunta a tare da shi amma ba da rika jin na kaunar su kamar yadda zan kaunar su mumini babu wannan shi kenan a ko da iyaye kafirai ne akwai wannan ne wato a akwai wannan wato hakkin nasu da za a ba su haka idan ba ya mutu su ma akwai tarin da zumunci da za a yi musu duk da cewa ba musulmi ba ne shi ne yake ya ali asiluha bi silatiha yau abulluha bi balaniha inda ta kaga da dan duda shi ne ya yi kare da ita da saduwarta ita shi zumunci saboda haka ta zare da zumunci إذا الله يبرأي لتجدن أجد الناس عداوة إلا الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم ستين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون saboda ya za abin da Allah wata hukumin sarki ma ya faɗa a kansu kenan sai dai can kawai Allah ya gaya bai wa in da da ala an cikin ta bi duk da wannan dangantaka da kuke da ita in suka saka shirka to ba za ka yi to muna da minti hudu ne za mu je zuwa ji babu daga babu dalil ala dukhuli tawarid min almuslimin aljanna babu da yake magana akan cewa za a samu wata tawaga daga cikin musulmai na cewa za ta shiga aljanna da gairi sabi ba tare da hisabi ba wala azabin haka nan ba tare da wani azaba ba الحديث لها وتسعة وعشرون حديث لها دليلة عشرين ذكرى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara maka yadda yake laji manzo kira da wuce Allah ya tabbata a gare shi yana cewa yadkhulu fi ummati zumratun wata tawaga za su shiga daga al'umma ta wato za su shiga aljanna hum sab'una alfa su dubu sab'in ne to bi wujuhum zuba'a al-qabr wane mutum fuskokin su za su dace irin hasken wata lailatul badr dan daren shigarta dan daren goma sha hudu kada abu hurairah abu hurairah yake ba kama ukkaje sai ukkaje ne ko ukkaja ko ukkaja duka ana biya sai ibnu ne sabbe ni ke al-asadi yake yarba udan rakan alayhi yana daga wani bayani wani ne rodi rodi shine na jira wani ya kusa da roƙi roƙi kamar da ruwan cikin damuka yana daga shi yana daga shi fa kana ya rasulullah ya ba kin Allah ud'u Allah an yaj'ala min ka roƙa mun Allah ya sanya cikin mutum dubu da bai san kana bi shi Allahumma ja'alhu minhu ya nan ya Allah ka sanya uka ga cikin kuma kama rajulun min al-ansar sai wani mutum ya miƙe daga zuwa al-ansar mutanen Madina yana miƙewa fa kana ya rasulullah sai ya ba shi Allah ud'u Allah an yaj'ala min ka roƙa mu Allah ya sa ya sanya ni a cikin su fa kana ya annabi ya ce tabaka biha ukkaja ukkaja ya riga ko ba ce guda ne wasu ba zai yi magana cewa abin da yasa haka wato ba za su ba saboda wanda yayi magana na biyu ba da ku ci wasu ba zai kace ba wannan magana wasu sai da ya zo da kofar idan aka gaba ba za ta kare ba za ta zo kanmu ba domin za su kami cewa wannan ba ya ci a kan shi za ka ba da Umar guda daya a wannan lokacin yau wato to wanda yake yi dini da wannan zuwa ta sa rai da ji magana ko ya ce Allahumma ja'alni minhum ko Allahumma ja'alni minhum to da haka hadisi sai naga a jira da alaka da hadisan gaba gaba daya ya kamata mu tsaya sai mu tashi babu sati ne zuwa mu dan kwaba da wasu ayoyi a cikin alƙur'ani da ke magana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan salatu to na akwai dan gida a da Habibu da ake faɗa nan kasa wani matashi ne Allah ya rasa rasuwa muna mata yan uwa da ya ci hannu yake musamman a sujjada muna roƙo Allah ya je mata iyayensa kuma Allah ya ba ta hakuri sannan kuma akwai yan uwa da za su je interview gobe matasa suna nan a zaune su na protest da za a yi muna roƙon ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya agaza musu ya taimake su ya sa suna cikin waɗanda za su yi nasara akwai akwai bawa Allah da muke tare da shi a nan sati uku bayan ko hudu da yake yana da mara lafiya har yanzu dai tana nan tana fama ko na mutum ne ko mace muna ko wani ji Allah ya kuɗin sarki ya kare maka da kuma wato ba da ikon ɗaukar nauyin mara lafiya sannan akwai taimako da yan uwa suka bayar na masallaci naira dubu biyu da saba'in a da ɗari bakwai da ashirin da biyar muna fatan kowa Allah ya kuɗin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana ire-iren masu tallafa wa da'awa Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa mu gama da duniya lafiya ina roƙon wani da yake da yake kyawawa duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi kuku wato gaya mana addu'o'in su da wanda suka koyi Allah ka sani muna ta tawassuli da ayoyin da wato muke biyawa da hadisi Allah ka biya kowa bukatarsa muna roƙon wani